أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه حق قدره ومدار العظيم الحمد لله يا كرمت شيخ وصف الصائم وعند جلال الدين السيوطي Allah ta ka masa da alheri shi ya wace jam'ul jawami'i a ciki jam'ul jawami littafi ne da tajin jinin sarki ya yi wanda yake cewa ya tsamo shi daga fiye da littattafai dari na usulun ciki kuma wasu malamai da yawa suna ganin a duk littattafan da aka yi a usulun ciki ai ba kamar jam'ul jawami shi yasa ya daɗe kama a misira a jami'a asar shine babban littafin da ake karantarwa a abin da ya shafi usulul fiqh ya dade shi da jami'i a wannan matsayin kafin daga baya a samu wa'ansu su wasu littattafan to shi jalaluddin suyuti ya waƙe shi a wannan littafin wanda shi mai asalin littafin tajiddin surki yawa fati ne 771 wanda tajiddin surki abdulwahab ne ainihin sunansa na hakika abdulwahab to bai daɗe a duniya ba gaba ɗaya bai shekaru hamsin ba amma ya yi gaggan littattafai wanda har gobe ake amfanuwa da su kwarai-kwarai kamar irin su jam'ul jawami'in kamar su ɗabakatu shafi'iyya har guda uku ba akwai ɗabakatu shafi'iyyatul sugura akwai wutsa akwai kubra akwai ƙawa'id da ya akwai littattafai dai daban-daban wanda ya didda gajartar rayuwarsa a duniya wanda shi kuma bayan wafatinsa 771 an samu shekaru 70 da takwas wato bayan wafatinsa hijira ta 800 kenan da 49 aka haifi shi kuma jalaluddin suyuɗi wanda shi ɗin ma dai ya yi shekaru 62 ne a duniya yau fati ɗari tara da goma sha ɗaya wanda shi ma ya yi littattafai tsakanin manyan littattafai da ƙanana da ya sun kai sama da ɗari shida daban-daban akwai a ciki wanda suke ƙanana wanda ba su fi shafi uku shafi hudu ba akwai manya wanda suke a mujalladai da yawa ya yi da ya kusan a ɓangarorin ilimai daban-daban musamman nahau musamman kuma usulun fiqh ga wannan da ya musamman a hadisi ya yi jami'ul sagir ya yi jam'ul jawami da jami'ul kabir kenan ya yi ashbahu wannan za'ir na fiqhu ya yi ashbahu wannan za'ir na nahawu da sauran da littattafai daban-daban wanda ya to Allah ya saka musu dai da alheri alhamdulillah za mu fara shi wannan littafin wato kokon sadi littafi ne wanda yake kusan baiti dubu da ɗari biyar ne dubu da ɗari hudu ne da yan kai to me abin yi galibi wani lokacin muka akan ce ga yadda za a tsara karatun saboda hangen ko Allah ya taimaka a ce zuwa lokaci kaza ko zai zamo ya zamo an gama to shi ma wannan ne yadda ai ɗake hange za mu tsara a ciki akwai wasu babobi masu matuƙar wuya amma akwai wasu wanda suke da ɗan dama dama to amma dai a takaice yanzu mu ɗauka cewa duk zama misalin za a yi baiti talatin yanzu za a baiti talatin to ko da dubu da ɗari biyar ne ya zama in an yi talatin sau hamsin nawa ke da dubu da ɗari biyar shi yasa idan duk shekara za mu zama ashirin da biyar wato to a shekara biyu insha Allah ta'ala da taimakon Allah zai zamo an gama littafin kenan ko in Allah ya taimake mu a kan haka muna roƙon Allah dai mana taimako a dukkan lamura ya mana gam da kasa wannan littafin ya shi kansa shi kansa misali yana da matuƙar muhimmanci yadda za mu ga misalan shawar ɗan fodiyo a tanzirin waƙa yana faɗa wani zuwa da suka yi wajen wato shehu jibrilu na agadas da shi da yayansa wato da shi da wansa shehu usman dan fodiyo wanda a wannan yace ya karanta wannan littafin wajen shehu jibrilu na agadas kuma wani abu da zai kara kawo musan muhimmancin wannan littafin malamin malamanmu babba wato shehu muhammadu sarga akwai almajirinsa wanda malami ne babba mutafanni ne shine shehu mahmud dan hasan tanka wanda duk sanda za a karanta wannan littafin a wajen shi shehu mahmud to shehu muhammadu sarga yakan ce to a zo a karanta a gabansa yakan cewa a zo a karanta a gabansa shi yasa ne yadda muka ji daga bakin malamanmu allah saka musu da alheri shi yasa littafi ne muhimmi babban abin da muke roƙo wajen Allah ya ba mu fahimtarsa kuma Allah ya sa a samu a cikin ƴan uwa masu himma Allah ya sa a cikin ƴan uwa masu himma a samu wanda za su ce sun ji sun gani ma a yi haddasa zafi kaga abu ya yi kyau kenan alhamdulillahi ya fara da haka lillahi hamdulillah za su sarma da yuzuna bin ziyari mannin abada ثم على نبيه وحبه صلاته وآله وسائله وهذه أرزولة محررة أبياتها مثل النجوم مثيرة رمنتها جمع الجواني الذي هوى أصول دين مكفئه والدين الشرعي إذ لم أجد قبلي من أبداه لن ولا بأخذه حلاه ولا يكن من قبله كدع لفا كمثله ولا الذي بعد كتوى ولا الذي بعد كتوى وربما غيرت أو أزيد ما كان منقوصا وما يفيد فليقها قارئها والصاني بكوكب ولو يزال السائي والله في كل أموري أرتجي وما ينوب فإليه أرتجي يحصر هذا النظم في مقدمة وبعدها سبعة كتب محكمة لله الحمد يبوه يا تبتك الله يبوه ya tabbata ga Allah shi kadai ba wanda nake yabo sai Allah la ya da yaban da baya godewa yuziru yana sanarwa dubiya da nan da karo bawa Allah abada koyaushe sarmada wato a koyaushe ku har abada ya zamo yaban da nake yi mai sabunta ne har koyaushe wanda kuma shi Allah in ne zaka yabe shi ko abin da zaka samu daga gare shi shine cewa zai kara ma ni'imarsa zai kara ma ni'imominsa summa salatu sannan salati ya tabbata ala nabihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa hiddihi masoyi babban Allah wanda duk a bayan Allah ba masoyi kamar manzon Allah ba masoyi ga Allah kamar manzon Allah ne yake yazo a hadisi wanda Tirmidhi ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana habibullahi wala fara ni ne masoyin Allah ni ne babban masoyi na Allah ban faɗi haka dan alfahari ba ban faɗi haka dan alfahari ba wa alihi haka nan salati da ya tabbata ga alayen sausalihi da sahabbansa a nan sai mu ga ya lalace da su yi bai salami ba salati ya takaita akwai da yawa daga malamai da suka ce takaitawa musu salati karahiya ne amma kamar ibn hajar al-asqalani mai bulugul mara mai sharhin fatul bari na buhari yake faɗa gaskiya lamari kan dubu hujjoji da yawa sai a gaba kar hancin matukar dai a wani wakacin za a haɗa salati da salam amma abin da yake akwai a ce koyaushe iyaka salatin ake ba a haɗawa da salamin shine yake da magana akai shi yasa misali kamar salatin da muka fi wacce ce salatul fati kaga gaba daya bata kunshi salamun ba ko nan bata kunshi salamun ba wa hadhihi ujuratul muharrara wannan wake ce daga baharu rajazi wanda take a barrerewa ya kuwa da baitocinta mutira masu haskakawa ne musulun mujuri kamar taurari masu haskakawa ne kamar taurari ramman kuwa na usa wa waɗannan baitocin nata jam'al jawali littafin da ake kira jam'al jawali na shi ibn surki tajuddin abdul wahab ibn surki allazi hawa usulul fiqh wanda ya kunshi asalan fiqh ya kunshi usulul fiqh ne wa dini ya hada ma da usulul dini shi jam'al jawali ya hada ilmai uku akwai usulul fiqh shi ya fi yawa wajen baiti dubu da ɗari uku da wani abu da a usulul fiƙi ne sannan kuma akwai usulul dini wato tauhidi a ciki sannan akwai tasawufi shi yasa ilimai uku ya hada akwai tasawufi daga ƙarshe kusan baiti arba'in da akan tasawufi ne a shazi wanda yake mai ƙarshe izulan ajin ƙabliya nan abdahu nazar domin mansani wanda ya bayyana jam'ul jawani iba wake kafin ni a iyaka bincike na in ji jalaluddin suyuɗi ban gano wanda ya wace shi ba kafin ni malamai masu bincike sun faɗa cewa akwai wanda su wace jam'ul jami'i da dama akwai wani ba wanda yake mu'asiri ne na shi suyuɗi wanda ya waƙe wannan littafin shine ushmuni mai sharhin alfiya ta dan mali No.
wanda kuma a wani tarihin ana ganin ya riga su yudi wa fati dan a wani kaulin an ce shi wa fati hijira ta ɗari tara illa iyaka yanda in Allah ya kaddara mun zo ƙarshen littafin nan za mu ji daga bakin da zamu ji ne su cewa kun da yake bai kai shekara talatin ba sai da ya wannan waƙen ko shekara ashirin da biyar bai ba a duniya ya wannan waƙen shi ya samu yana daga cikin littattafan da ya tun bai kai talatin ba Ah, ba kamar farida ba wanda ita ya yi ta bayan ya kai shekara talatin amma dai bai kai arba'in ba eh galibin da ta tafi jalali bin suyuti duk ya yi su ne yana karami sai a ce yana taurayi wanda irin wannan tunatarwa ce da samarinmu su tsaya su dage a bangaren ilimi Eh, to da yawa wani abu da yakan ɗan dame mu ko yake mana cikas a rayuwa sai mutum ya ringa ganin to ai shi yanzu yaro ne ko matashi ne ko saurayi ne yaushe zai mai da hankali ga irin wannan alhali waɗanda suka yi a baya suka yi majinta da a sannan suka yi ya faɗa mana cewa tafsirin takmilar tafsirin jalalaini da ya bai kai shekara hamsin ba jalalainin nan shi ɓangarensa wato daga bakara har zuwa a ƙarshen isra'i sanda ya shi bai kai shekara ashirin ba bai kai shekara ashirin ba yi wannan ah, to ga shi har yau a duniya ana amfani da shi shi yasa kaka ce ai sai mun girma ko sai mun zamo da tije ma yi abin kirki kai tun yanzu Mm.
a yaran kai kokari ka ga kayi tun yanzu waye ce ba za mu ce ma za ka kai mai da tije ko za ka kai tsohon Ahem, ah, idan ban samu wanda ya bayyana wannan littafin ba kafin ni nazman waje ban samu wanda ne da shi waje ba kuma bayan da zalimi da lalabi na fiye an samu da dama wanda suka waƙe littafin ko wani ɓangare nasa kamar misali sai dai abdullahi al'alawi wanda ya waƙe mafi yawan wannan littafin a littafin sa maraƙis su'ud maraƙis su'ud tare da cewa shi asalin wannan littafin shafi'awa ne suka yi wanda ya shi zuban shafi'i ne wanda ya waƙe ma jalaluddin da suyudi shafi'i ne shi ko sai da abdullahi al'alawi sai ya zama ya fi kula da tsarin malikawa tunda shi maliki ne haka nan akwai ɗaya daga cikin gaggan tijjaniyawa shi ne sai maula abdulhafiz alawi na'am wanda ya sarki a maroko wanda shi ma dai ya waƙe jam'ul jawali wanda irin wannan a iya cewa yana daga gudunmawar da yan tijjaniya suka bayar a ɓangaren usulul fiqh na'am eh kamar yadda mai munitul murid shi ya waƙe waraka Mm.
to dai aka duba za a ga alhamdulillah an samu malamai yan tijjaniya wanda sun ba da gudunmuwa wanda ko ina a duniya ta isa daga a nuna a bangaren usulul fiqh kamar yadda yake sun bayar a wasu ilimin wanda shi ma dai wannan kamar matashiya ce ga yan uwa yan ɗariƙa su tsaya su ba da gudunmuwa a ilimi domin magabatan abin da suka yi kenan Oh.
yawa magabatan abin da suka yi kenan Ah, wala da aka dihi hallahu ban samu wanda ya kawata shi ba ta fuskar mai da shi waje in an ce an ado wato an mai da abu shi ma'ana abin da ake nufi da an an shirya shi shine an mai da shi waje Mhm.
eh kamar misali a farkon waken aharari din nan da muke karantawa kaga ya me yake faɗa abdul ilahi shankari yaddari bi agadi ilman zumi kibran aharari ko na'am eh wata wala yakun bi qablihi kad ulifa ka mislihi Mhm.
a iya ta gani na in ji jalaluddin suyudi kafin jam'ul jawami ba a yi wani littafi na usulul fiqh kamar sa ba ban ga wani littafi da aka yi kamar littafin usulul eh, kamar shi jam'ul jawami ba in dai a bangaren usulul fiqh ne wannan da ba a rubuta ba haka nan ma daga baya ba a yi kamar sa ba wa ruba ma gayyar jalaluddin suyudi ya ce wasu guraren da yawa na kan sauya yadda shi mai jam'ul jawami ya kawo aw azidu ko in kare kuma kamar irin wannan tsari ne ko wata magana ce wanda musamman kamar ɗalibai masu karatu a makarantu nizamiya ko da yake wani abin da yake ɗan damun mu shine hata a makarantun kamar jami'o'in mu nan akan rasa waɗanda suke sun yi intisasi a ilimin usulul fiqh yadda ya kamata a ɗan baya can kamar an fi samun an sami irin sai farfesa kabiru yunus wanda gaskiya dole a ce ya san usulun fiƙe ko yana da masaniya a ilimin to da irin su ire iren su dai yan kaɗan amma yanzu abin kamar ƙara ƙaranci yake to a ce a yi dirasa a kan guraren da shi jalaluddin suruɗi ya sauya abin da tajuddin sulki ya kawo da matsayin haka a ma'auna ta ilimi a fidda guraren gaba ɗaya a yi dirasa cikakkiya a kai wadda za a gwada a ga waye a cikinsu ya fi dacewa gyaran da jalaluddin suyuɗi ya in aka auna a ma'auni na ilimi zai samu karɓuwa ko kuwa tayo ya zama ba zai karɓo ba magana ce ta ilimi wadda dole sai an gwada da ma'auni kuma na ilimi sannan ne za a iya ganowa ko ya ce dai sau da yawa nake jirkita mata na mansura maganar da shi ya faɗa wadda take an warware ta akwai maganganun da ya faɗa wanda masu masa sharhi suka nuna cewa ba haka ya dace ya kawo ba au azidu ma yufidu so da yawa nake ƙara abin da zai fa'idanta shi yasa nan akwai abin da malaman balaga malaman hadisi suke kira lafu da nasharu wanda yake murattabi gayyartu ma kana manqura azidu ma yufidu faladuha qaluha ya karanta wannan littafin ya iya kiran wannan littafin wasan da mai ji duka kawai cewa tauraro ne walau za da faɗi ta yi ma a kira wannan waƙen na wa tauraro mai haskakawa akwai wata nusa walau ya zai da faɗi wala fi kullu umuri arzani Allah kaɗai nake kauna a dukkan lamurana Allah ya hore mana mu zamo ba wanda muke kauna a dukkan lamuran mu in ba shi ba wa ma ya nuhu dukkan abin da zai same ni fa ilaihi altaji ga Allah kaɗai nake fakewa yusau hadha nan wannan waƙe ana iyakance shi ko ya hasuru yana iyakantuwa fi muqaddima a cikin muqaddama in gada su a kutubin mukama bayan ta akwai littattafai bakwai wanda suke a mai kyautatawa wanda yake a mai kyautatawa to a sai ya kawo a muqaddima wanda muqaddamar wajen baiti ɗari ne da wani abu adillatul fiqh abinda ake kira al-usulu abinda ake kira usulul fiqh adillatul fiqh su ne dalilan cikin mujimmala halin kasancewarta in an ɗauke ta ta fuska gaba ɗaya kama a ce umarni duk inda ya zo yana fa'idantar da wajenci ko hani duk inda ya zo yana fa'idantar da cewa abun ɓatacce da abin da aka kace an yi hani daga gare shi haka din ya nuna cewa ɓatacce ne to wannan shine usulul fiqh wakila yadda wasu suka kawo ta'arifinsa kenan wakila wasu suka ce ma'rifatu ma yadullula abinda ake kira usulul fiqh shine sanin abinda yake shiryarwa ga fiqh abinda yake shiryarwa ga fiqh wa qur'us tifadatin da hanyoyin da ake bi wannan abinda yake shiryarwa ga fiqh ne zamo ya shirya shine hanyoyin da ake samun karuwa da haka wato karuwa da shiryarwa wal mustafiyat da kuma wanda yake ya cancanci yi aiki da usulul fiqh dan ya gano fiqh shine mustafid wa wane ne wannan kenan mustahidi shi yasa duruqul istifadatin a iya cewa duruqul istihadi wal mustafid ko a iya cewa mustahid wa arbu biha wanda yake ya san wannan al usuli shi ake kira usuli masanin usulul fiqh a wanda yake tabbatacce wanda yake wato ya san wannan shi ake kira wanda yake usuli shi ne malamin usulul fiqh wanda yake tabbatacce a ciki nan wajen akwai maganganu da yawa na malamai akan wannan ta'arifin da aka kawo amma dai a takaice yadda aka faɗa da Allah ya fito da ma'anar tasa cewa da shi usulul fiqh a wato ana nufin hanyoyin da ake sanin fikihu na gaba daya ba hanyoyin da ake sanin fikihu na tafsiri ba hanyoyin da ake sanin fikihu na tafsiri wannan ba usulul fiqh bane shi kansa fiqhun ne shi kansa fiqhun ne da kuma kauli na biyu ta'arifi na biyu wanda yake ya kunshi hatta sai an yi ta'arifin istihadi da mustahid da hanyoyin da ake istihada wal fiqh abinda ake kira fiqh ilmu hukum shar'in amali shine a san hukuncin shari'a hukuncin da yake ko ba wai na ƙudurcewa ba idan hukuncin da yake na kudurcewa ne to wannan tauhidi ake kiransa ko usulul dini da abin da yake ba aikatawa ake bukata a yi ba amma ana bukata a kudurce haka to wannan tauhidi ilimin tauhidi ake kira ko ilimin usulul dini amma abu shi fiƙo shi ne sanin hukunci nan da aka ce sani a gane kenan ya zama an sani sani na hakika ba wai takalidi ba yanzu salam an faɗa ma cewa a masabar malikawa duk inda aka samu ragi a sallah aka rage sunna ga karfa su natsa su jada kamar ake bukata a yi in an samu daɗi ko daɗi da ƙari da rage suka haɗu wato in aka samu ragi ko aka samu ragi da ƙari su jada kamar ake bukata a yi in an samu daɗi ko kaɗai to wannan ana bukatar ai ba'adi ne ana bukatar ai ba'adi ne to yanzu dan ka san wannan haka amma da za a tambaye ka to me ya hujjan malikawa a kan haka wanda dai sananne ne ga masu duban masabobi cewa akwai a cikin masabobi masabar da suka tafi akan cewa duk inda aka samu tawaya a sallah tawayar da yake za a iya dora ta da sujjada to sujjada kan da ake a wajen su ba magana sujjada ba a kamar masabar shafi'awa a wajen shafi'awa gaba ɗaya ba wata sujjada ba a da sallah ko rage ko ƙari akwai wanda suka tafi akan cewa a ai sujjadar da ake tarakanwa ba a da ake kamar wajen hanafiyawa wajen hanafiyawa gaba ɗaya ba wata sujjada kamar akwai kamar wajen hanabilawa da suka tafi cewa abin da yake akwai yanda aka rawaito dai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ko ya ce ayi to haka za inda yake kuma ba a rawaito ba daga gare shi to in rage ne ai kauli in dadi ne ai ba'adi to yanzu aka ce kai da kake a masabar malikawa kana ganin cewa duk inda aka samu rage an rage suna ka karfa ko an yi rage da ƙari za a yi kamlin meye hujja ya zama za ka yi karo to gaskiya ba ka san fikihu ba sai wanda duk magana da za a kawo zai ce ga hujjar da za a tambaye shi meye hujja akan wannan zai iya kawo hujja to shi ne faƙihi yasa wanda ba zai iya kawowa ba wannan ba faƙihi ba ne sunansa zarar muƙallidi yana ta kalili ne cewa ga yadda a masawa aka faɗa shi kuma ya ɗauka ya biya gani ya rataya wa kansa amma dai ba wai dan ya san abu ba a shi yasa fikin ilmu ilmu hukun shari'in abadi muktasad wanda yake ko shi muktasabun muktasabun shi muktasabun din la'ati ne na ilmu sanin da yake an yi tsururinsa an samo shi min tsorikin lam tujmani daga hanyoyi lam tujmani ba lam tujhali ba ne lam tujhali kuskure ne kamar da nuka sun yana sa lam tujhali ko lam tujmani ba na gaba ɗaya ba wato daga min turki hittar filiya shi yasa wannan tarifi ya kawo tarifin fiƙo tarifin da shi ne mafi yawa malamai na daga ba su tafi aiki da shi shine cewa alfiƙo huwa ilmu بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية wanda wannan ɗaya ne daga cikin ta'arifi guda uku da aka bayar akan fiqhu ma'anar fiqhu ta'arifi na farko da aka bayar akan fiqhu shine ta'arifin Imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala ne dake cewa al fiqhu ma'rifatu nafsi ma laha wa ma alaiha abin da ake kira fiqhu shine rai mutum ya san irin haƙoƙin da shi yake da su da kuma haƙoƙin wasu a kansa to wannan shine fiqh inji Abu Hanifa akwai ta'arifi na biyu irin wanda za a ga me waraka ya tafi akai ko me luma'u shirazi kenan wanda duk dai zamanin su kusan ɗaya zamanin su kusan ɗaya tsakanin su a wafati bai kai shekara goma ba ko bai fi shekara goma ba wanda suke cewa al-fiqh هو العلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد تعريف النبي كنا لما تعريف أن نأكو شيء في شهورة kusan duk malaman da suka zo daga baya a kansu suke cewa alfiqhu huwa ilmu bil ahkam shar'iyyati al amaliyya min adillatiha at tafsiliyya shine min turiqil lam tujmali na'am min turiqil lam tujmali wanda yake faƙihi kuma shine wanda yake ya san haka summa hidabullahi sannan magana ta Allah i'talat bil bi fi'li man kal- man kullifa bil insha magana ta Allah ba ta ba da labari ba a'a ta cewa a yi ko a bari shine ma'anar insha'i da aka ce bil insha i'talat bi fi'li man kullifa wanda yake kuma ya rataya da aikin wanda yake mukallafi hukuma shi ake kira hukunci shi yasa wannan kamar yadda ibnu ashir ya kawo ta'arifin sa ne al-hukmu fi shar'i hidabu rabbina al-muqtari fi ila al-mukallafi duna wato abin da ake kira hukunci a shari'a shine magana ta Allah da take magana akan aikin mukallafi ta fuskar a cewa mukallafi ai kaza ko a bar kaza ko kuma in za ka yi kaza ga tsarin da za ka bi wajen yi shine wanda ake kira alhukumul wari'i eh hukunci iri biyu ne akwai hukumul takalifi shine wanda yake cewa a yi kaza ko a bar kaza ko a iya yi ko a bari to wannan hukunci takalifi kenan akwai hukunci wari'i shine wanda yake cewa in za ka yi kaza to fa sharaɗin kazan kaza ne ko sababin kaza kaza ne ko mani'i abin da yake ana daga kaza ah, kaza ne ko kuma in ya samu kaza shine yake sahihi ko yake fasiri shi yasa dai yadda malamai suke faɗa su ahkamu takalifiya guda biyar ne kamar yadda al'ahkamul war'iyya ma suke biyar Ah, shi yasa kunce-kuncen goma ne kenan a gaba ɗaya guda biyar takalifiyai guda biyar war'iyyai shi ne hidabullahi bil insha magana ta Allah ta cewa a yi ko a bari ko a akwai damar a yi din ko a bari i'tala bi fi'li man kullifa wanda yake yara ta da aikin wanda yake mukallafi hukum shi ake kira hukunci wannan ake kira hukunci fal ahaq magana da ta zamo ta fi zamowa gaskiya ita ce cewa laysa li ghairi llahi hukumun abada ba hukunci ga wani Allah har abada har kare bai da hukunci al'ada ma ba ta da hukunci ma'ana a gane kan wani wanda ta yi ko yayi umul barahir ko wani abu ana faɗa cewa ai da hukunci na hankali da hukunci na shari'a da hukunci na al'ada ya ce ah ya kuma nan za ku ce hukunci gaba ɗaya na Allah ne ma'ana hukunci sai na shari'a abin da ake nufi in dai akan aiki na ɗan adam ne wanda ɗan adam zai to hankali bai isa ya sa ko ya hana ba bai isa ya sa ko ya hana ba Allah ne zai iya sawa ko ya iya hana ba Eh, shi yasa ba wani mai hukunci in ba Allah ba kamar yadda aka faɗa inil hukumu illa lillah amara Allah ta abudu illa iya wal husnu wal qurhu a to ta yi a ce ba kun ce ba mai hukunci in ba Allah ba to amma duk mai hankali zai iya cewa ai hankalinsa ya yi kunci da cewa kaza abu ne mai kyau wani lokacin an samu duk masu hankali ma ya zamo sun gama a cikin cewa hankulansu sun yi hukunci da cewa abu kaza abu ne mai kyau ko abu kaza abu ne mummuna gashi kuma ku kun ce ba wani mai hukunci in ba Allah ba to ya wannan yake to shine aka ce a yi hukunci kan abu da cewa wannan kyakkyawa ne ko ai hukunci kan abu cewa mummuna ne idan ma usida wasu kamali in ana nufin cewa eh ma'anar kyansa shine ya samu sifa ta cika aure ko rabe ko ko cewa ma'anar muninsa shine cewa ɗabi'a za ta zawuta daga gare shi cewa ɗabi'a ba za ta so ba to wani duhu ko kuma aka nufi wasfun na ƙasi ko jalbu ɗabi'i aka nufi sifa ta tawaya ko aka nufi cewa ɗabi'a za ta so to a ƙali a iya cewa eh wannan hukuncin ya iya komawa ga hankali hankali ya iya wannan hukunci wa'illa amma in ana nufin cewa hukuncin da sunan an yi daidai wajen Allah ko ba a yi daidai ba ko da cewa an cancanci samun lada a lahira ko an cancanci azaba a lahira shari'i to wannan shine aka ce gaba ɗaya hankali bai da mashiga a nan sai dai shari'a shari'a ce kadai za ta tsara cewa wannan abin daidai ne za a sami lada a kai ba hankali ba shari'a ce za ta faɗa cewa wani abin ba daidai ba ne za a iya fuskantar azaba a kai ba hankali ba shukurul mun'imi hatim a gode wa ubangiji wanda yake mai ni'ima wajibi ne bi shar'i ta duban shari'a la bil aqli ba wai hankali ne ya kawo haka ba hankali baya iya tsora hukunci akan mukallafi shari'a ita ce take iya tsora hukunci akan mukallafi shi yasa misali muka dubi ummul barahi littafin na mashuri na tauhidi zamu ga bayan shi sho mawadin na Yusuf Sunusi Allah ta karsu da ya faɗa idan annal hukumar shar'iyya yanqasim ko annal hukumar aqaliyya kai yanqasim ila kaza yace me wajin ala kulli mukallafin shar'a wajibi ne akan dukkan mukallafi amma fa wajen ta fuskar shari'a ce ta wajabta ba hankali ba ba hankali ba wajen ahlus sunnati musamman ash'ariyawa su suka fi ba wani abu da hankali yake iya wajabtawa akwai maturidiyawa wanda suke ganin cewa gaskiya sauran abin da ya shafi shari'a hankali ba zai iya shiga ba amma maganar na cewa a gode wa mai ni'ima wajibi ne to wannan a iya ganowa ma ta fuskar hankali shi yasa wannan yana cikin wuraren da yake an samu bambancin fahimta tsakanin maturidiyawa da ashariyawa wanda dai dukkaninsu ana ganin ahalin sunnati ne kaula shari magana ta uku kuma da za a faɗa a nan magana ta farko dai shine cewa husnu wal qawlu idza ma kuntu da rasul kazali qawl furu tabi wa ridu wa gali wa ila shari magana ta biyu shine cewa shukrul mun'imi hatmun bi shar'i la bil aqali to sai magana ta uku la hukuma ba hukunci da za a dan numi da za a dangana ga wani abu kamar shari'a kafin zuwan shari'a kafin shari'a ta zo ba wani abu da za a ce wajibi ne kafin shari'a ta zo ba wani abu da za a ce haramun ne wanda hujja babba akan wannan aya ta qur'ani wa ma kunna mu'azzirina hatta nab'atha rasula wa ma kunna mu'azzirina hatta nab'atha rasula wa bi dalil khalafa al-mu'tazila amma baki ɗaya matsalolin nan guda uku mutazulawa sun sa'a su a wajensu suka ce sanin kyan abu ma kyan da za a iya cewa ma ya sa an cancanci lada a wajen Allah ta hankali ma a iya ganowa haka nan gane munin abu munin da zai sa in ai a ce in an kata ma an cancanci azaba wajen Allah to a iya gano shi ta hankali haka nan suna ganin cewa a gode wa ubangiji ya ni'ima wajibi ne ta fuskar hankali ba sai ma shari'a ta zo ba suna ganin ko shari'a ba ta zo ba da hankali za a iya gano hukunce hukunce suna ganin cewa hankali ma zai kai ga ganowa shine wa fil dalil khalafa al mu'tazila wa haqqamu al aqla sun ba hankali damar yi hukunci shi yasa aka tambaye su to da a ce hankalin zai kasa gano wannan abin kyakkyawa ne ko mummuna to ya za ku ba shi wani hukunci za ku ba wannan abu abinda hankali ya kasa gano kyansa ya kasa gano muninsa to me wani hukunci za ku ba shi shine sai suka ce fa'ila na karila idan bai hukuncin ba gare shi falhazo to wasu a cikinsu suka ce to sai a ɗauka wannan abin haramun ne duk wani abu da hankali bai hukunci da cewa bai iya gano kyarsa ko muninsa ba to sai a ɗauka cewa ba daidai ba ne a yi in ji wasu daga mu'tazilawa au ibahatu kungiya ta biyu ko daga mu'tazilawa suka ce a a yi duk abin da hankali bai hukunci da cewa kyakkyawa ne ko mummuna ba za a ce akwai damar a aikata au waqafu an zaini akwai kungiya ta uku ta mu'tazilawa da suka ce a ai irin wannan abin sai a ce ba za a ce haramun ba ne ba kuma za a ce mubahi ba ta hayyira ta fuskar imu ta cewa wato an kasa gano watan da dai hankali bai hukunci ba shi yasa sai a sake komawa ga shi hankalin dan ya tantance dan ya tantance wasu gudun tunawa an yi tallafa zuga flash zancen da ya fi zamowa katarta shine cewa duk wanda yake cikin halin rafkana to takalifi bai rataya da shi ma'ana ba hukunci a kansa halin da yake cikin rafkana yasa da a ce wani ba wai da gangan e baccin ba a'a e bacci sa bacci ya ɗauke shi tun kamar sha biyu musan dai a nan a halin sha biyu lokacin azahari ba bacci ya ɗauke shi ba da son ransa ba har ya kai rana ta faɗi bai farka ba to yanzu lokacin azhar da lokacin la'asar da da suka wuce shi ba za a ce yayi laifi ba saboda yana cikin halin rakkana ne sai dai abin da ake bukata yadda ya zo a hadisi kenan cewa sanda ya farka ya azhar din ya la'asar din من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس لها وقت إلا ذاك yasa mutum ya fi inganci ya fi zama wakatata shine cewa wanda yake halin rasana kamar wanda yake bacci ko wanda yake bai da hankali to ba ta kalifi a kansu ko mulkyau ko kuma wanda yake abin fakarwa ga aikata abu to shi ma ba ta kalifi a kansa misali kamar mutum ne da ƙarfin tsiya aka ɗaga shi aka kwaɗa wa wani aka jefa kan wani sai wanda aka jefa kan nasa ya mutu to yanzu shi wannan da aka daga aka jefa shi kan wancan din ba wani hukunci da hakan tunda dai multa'un ne ya zai ya zai da karfin tsiya ne an fi karfin sa ne aka daga shi ba shi kuma da wani ba jefa shi aka yi akan wancan din wato rifa fi mukurai amma inda aka samu saɓani shine dangane da wanda aka yi wa dole da a ce za a tsara shi da bindiga a ba shi wata bindiga ungo wannan in ba ta harbe wannan ba kai harbe ka za a to wannan akwai takalifi a kansa ko ba takalifi to shi ne aka samu saɓani aka samu bambancin fahimta wajen malamai wa masabul asha'ira annan wa masabul yasa nusa da tafi kyau fa masabul asha'ira fa masabul asha'ira jawazu abinda asha'irawa ash'ariyawa suka tafi a kai shine cewa shi mukurahu mukallafi ne shi yasa a sannan da aka tsara shi da bindiga in baka harbe wannan ba harbe ka za a yi to wajibi ne a kansa ya ba harbe wancan in ya so ya bari shi a harbe shi da ya bari a harbe shi in ya harbe wancan sai ya zamo ya yi laifi duk da cewa dai tsara shi aka wa kadara ahu ahira zan gyara da shi ma wannan nasa wa kadara ahu ahira hakika shi kansa tajuddin ibn turki ya ga haka a ƙarshen lamari tajuddin ibn turki a asalin littafin ya ce mukurahi zancen da ya fi zamowa ka tarka shi ne ba ta kalifi a kansa amma bayan ya littafin nan jam'ul jawami ya rubuta masa sharhi kuma wanda ya bayani akan wasu gurare a ciki sharhin da ya kira man'ul mawani man'ul mawani'i to a wannan man'ul mawani ne bayanin cewa a ya ga cewa shi dai mukurahi mukallafi ne ya ga cewa a ce shi mukurahi mukallafi ne shi ne ya fi zamowa katarta shi ne ya fi zamowa katarta wal amru bil ma'dumi wal nahyu talak shi umarni akwai sabani tsakanin malamai yana hawa akan abin da yake akwai ne koko yana um, kawai koko yana hawa akan abin da ma babu akan yi hani da abu daga abin da babu shi ko akan yi umarni da abin da babu shi to su ash'ariyawa suka ce kwarai umarni da hani suna rataya da abin da yake ma'aduni ai ma'anawiya annan abin da ake nufi shine rataya ma'anawiya rataya ma'anawiya shi yasa a nan ba lalle kowa a cikin yana da dukiyar zakka ba amma kowa a cikin abin umarni ne da ya zakka sai dai umarsa tasa da aka yi da ya zakkar in har ya samu dukiyar da zai zakka yawa kowa a cikin ma'anan a yanzu abin umarta ne ya azumin watan ramadan amma azumin nasa da aka yi azumin watan ramadan idan ramaran ɗin ya zo amma ba wai sai ramaran ɗin ya zo ba wannan kenan wannan fahimta amma akwai fahimta da take a'a a yanzu ba ka da kuɗin zakka ai magana ka fita zakka ba ba ta hau kanka ba a bari sai ka samu tukuna sannan magana ta hau kanka a bari magana cewa a yau ramaran ya zo ne ramaran a yanzu ma'adumi ne yasa magana abince shi ba ta taso ba sai ya zo ahin amma wajen ash'ariyawa suka ce dai umarni da hani yana rataya da abin da yake ma ma'adumi amma ma'anar ratayar rataya ma'anawiya wa aba baqil fira amma sauran jama'u kamar mu'tazilawa suka ce ko kadan ba haka bane umarni yana da hari suna rataya ne da abin da yake samamme umarni da hani in je su suna rataya ne da abin da yake samamme in ita rashi ta abu fi'ilan multazam idan magana ta shari'a idan magana ta Allah ta nemi aiki aikin ko da aka ce dole a zo da shi magana ta Allah da ta ce lalle a yi kaza ta wajiba to wannan abin ya zamo wajibi ne aula idan ku aula ba nan ba ne kamar faɗuwa ya a kan lamalafin ko aula idan ko magana ta Allah ta ce a yi abu ba tare da cewa lalle sai an ba fanadu to wannan sai a ce abin ya zamo manduri abin ya zama manduri au da zamtarka idan magana ta Allah ta zo da cewa dole dole dole a bar abu kaza ta ta harimu to wannan ya nufi an haramta wannan abin kenan wa illa idan ko magana ta zo da cewa a bari amma ba ta lalle lalle a bari ba wawarar na hayun bihi kasu ya zamo an yi hani daga gare shi shi kansa fakuru da nufi wato shi ake kira karhanci wannan ake kira karhanci aw kuɗi ko ko ya zamo a'a ba wai an hani daga kansa shi kansa ba a an yi hani daga irin abubuwan da suke kamar sa dai shi ya zamo ya shiga a ciki fa riddul aula don wannan shi ake kira riddul aula wanda mu a wajen mu malikawa ba mu da abin da ake kira riddul aula muna da wajenci muna da mandubanci muna da haranci muna da karhanci amma ba riddul aula amma kamar wajen shafi'awa da wasu malamai da yawa akwai abin da ake kira riddul aula wato kishiyar abin da ya fi shine ai hani hani na gaba ɗaya a ga wani abu ya shiga cikin irin wannan abin da aka yi hanin daga gare shi hanin ko da ba a ce dole a bari ba to wannan sai su ce riddul aula ne kishiyar abin da shine ya fi wai zama hayyara idan magana ta shari'a idan magana ta Allah ta zo da cewa a iya yi a iya bari shine ta ba da zaɓi ibaha to wannan ake kira ibaha wa hadduha qarqurira daga nan za a gane haddinta ita ce ibaha shine duk wani abu da aka ba da dama ga mukallafi ko yayi ko ya bari in ya yi ba laifi ya ba in ya bari ba laifi ya ba in ya yi ba a ce za a bashi lada ba in ya bari ba a ce za a bashi lada ba in ya ba a ce ya cancanci zunubi ba ya cancanci a masa azaba in ya bari ma ba haka ba to wannan shi ake kira ibaha also to wannan an yi ta'arifin al'akamu takalifiyya kenan guda biyar au sabab ko ko magana ta Allah magana ta shari'a ta zo nuna cewa kaza sababin kaza ne aw mani'a ko ta zo tana nuna cewa kaza ya hana daga kaza sharda ko kuma ya bayyana sharadi wato aw bada sababan aw bada mani'an aw bada sharda idan magana ta shari'a ta bayyana cewa tana nuna cewa kaza sababin kaza ne ko cewa kaza ne hanawa ne daga kaza ko kaza sharaɗi ne a cikin kaza falwar to wannan ake kira hukunci war'i aw za su haji ko magana ta zo da cewa kaza in ya zo musa tsari kaza shine ya inganta ko kaza ingantacce ne aw fasida ko ɓatacce shi yasa a nan kuma a wannan baitin an kawo al'akamul war'iyya guda biyar wanda su ne as-sababu al-man'u ko al-mani'u ash-shartu as-sahihu alfasili su ne hukunce-hukunce wal'iya wanda suke guda guda guda biyar walfar walwaji da zukara da su da farilla da wajibi duk abu ɗaya ne kalmar farilla ba wani abu ake nufi da ita ba abin da ake kira wajibi haka da kalmar wajibi ba wani abu ake nufi da ita ba abin da ake kira farilla duk ɗaya ne a wajen malikawa da shafi'awa illa iyaka wajen malikawa akwai inda suka ce ko akwai inda suka ce farilla da wajibi sun bambanta shine a ina a babin hajji a babin hajji farilla shine abin da yake rukuni abin da baya karba a dora yadda ibnu ashir yake faɗa arkanuhu in turikat lam tujbari wal wajibatu ghayru larkani bidam qad jubirat min hada wafu man qadir a hajji abin da yake wajibi in an bari a iya dorawa da ba da jini amma abin da yake farilla in an bari to ba hajji wa ma da numani ila tahani abu hanifa numanin misali Allah ya ƙara da gare shi ya karkata zuwa cewa a'a farilla daban wajibi daban farilla daban wajibi daban a wajensa farilla shine abin da yake ya tabbata da hujja kal'iyya wajibi ko abin da yake tabbata da hujja zunniya wannan wasu natu wata ɗau'u wal mustahabu ba'aruna wasu a cikin malaman mu shafi'awa kan nan wa'u sun ce abin da yake mandubi da abin da yake sunna da abin da yake tadawi da abin da yake musabi iri daban-daban ne wal hukm lazzi amma dai a gane ko da yake wasu a cikin malaman mu sun ce daban-daban akwai bambanci tsakanin mandubi da sunna da tadawi da musabi sabanin lafzi ne da su da wanda suke ai da tsaye ne tunda dai a takaice abin da yake mandubi shine yadda ake faɗa ma ta fa'aluhu in shi'ita in fa'altahu usirta wa in taraktahu fala sha alayka haka nan sunna ma ta fa'aluhu in shi'ita in tara in fa'altahu usirta wa in taraktahu fala sha alayka haka nan tadawi ma ta fa'aluhu in shi'ita in fa'altahu usirta wa in taraktahu fala sha alayka haka nan mustahabi shi yasa yace sabanin lafzi ne wa bishru ila talzamuhu dan mutum ya haɗu ya fara abin da yake mandubi ko sunna ba a ce dole sai ya kai ba shi yasa a wajen shafi'awa dan ka dau azumi na nafila ka iya karyawa azumin farilla ne ba ka da dama ka karya ba dole bane ka kai an so ka kai din ka ka karya amma nan ka karya din ba wai laifi bane wa qala nu'manu bala amma abu hanifa Allah ya kare da gare shi yace a'a ai matukar dan adam matukar mukallafi ya fara abin da yake mandubi ko sunna to ya zama masa wajibi ya karasa wanda malikawa ma sun dace da abu hanifa a nan a matsaloli shida su ne sallah a wajen malikawa ka fara sallah ta nafila ka ce za ka yanke da gangan haramun ne in ka yanke ma sai ka yi wata hakanan azumi hakanan hajji hakanan umra hakanan li'itikafi hakanan dawafi da ka'aba wayannan abubuwa guda shida wajibi ne in an fare su a ƙarasa. Na bakwai ɗin shi ne koyi da liman. A wajen shafi'awa ka iya fara sallah bayan liman. Amma ka ga liman mun bai ba ba kawai ka ce ba za ka ƙarasa kayan ka. Kamar yadda a wajen su ka iya fara sallah kai kaɗai ka ga liman yana yi ka ce ba za ka haɗa taka da tasa sai ka bi shi. Amma wajen malikawa duk wannan ba daidai ba ne shi ne wani yake faɗa salatun summa somun wa tikafun wa hajjun wa atimarun wa dawafu wa sabi'u ha atimamun wajibatun tamamun bishuru'i wa la hilafu wa qadu ha bila uzrin mu'idu wa qadu ma siwa ha la yahafu wa waraha ha bi mutasarin khalilun lahu tawrihu fi fikihi murafu wal hajja al-zumjata ba shari'a ya kace to ai ko shafi'awa da kuke cewa da abin da yake nafila in dan adam in mutalafi ya fara ba dole sai ya kai karshe ba to ya akai kuka ce wanda ya harama da haji haramun ne ya yanki dole ne ya karasa haji to shine anan ya bada amsa akan haka yace alzim shari ka lizumta wa duk wanda ya fara haji bi tamam cewa sai ya kai karshe me yasa yanzu la ne ka din ahadin tadawwa domin shi haji baya afkuwa a matsayin nafila daga wani a in ka haji na farilla ba wani haji da yake kanka amma ka gane duk shekara farilla ne lalle ne akan al'ummar musulmi a samu wanda za su yi haji to shi yasa an kai harama da haji kenan ka shiga cikin wanda aka ce su haji shi yasa ya koma wajibi a kanka shi yasa kamar baya afkuwa a matsayin nafila daga wani yanzu zan yaƙa yin ahadin ta ɗauwa domin haji ba a tsaye akwai a matsayin nafila daga wani na nan su malikawa a wajen su ai wato da shi haji yana cin abu bakwai ko shida da aka ce in an fara dole sai an kai eh, to alhamdulillah sai mu tashi wasahu allazi warifa alhukumu la Allah ya masa Allah an yi shi yayi yayi talatin din ko bai kai talatin ne ne to alhamdulillah akwai tambaya ne
zai ke fara wannan baiti ina samani na wajen liki a ƙasa wadda suna yi lafiyar jama'a Eh, inda samanina ah, wani mawaƙi ne eh, yake cewa shi kam shekaru tamanin kad ahwajar sam'i ta bukatar da kunnensa ila tarjuman zuwa mai ƙara magana kafin ya ji in ka faɗi magana in ba wani aka samu ya ɗaga murya ya faɗa ba baya ganewa sai kuma yake cewa wa bulligita ha wanda yake faɗa wa magana yake masa addu'a sai Allah ya sa kai din ma ka kai tamanin in Allah ya sa kai ma ka kai tamanin wa bulligita ha ya sa jumla ce mu karira ita wa bulligita ha ta shiga tsakanin sunan inna da labarin inna din samani na din sunan inna ne kada hawa jasan e labarin inna din ne dole mu karira sai wata tambaya ko shi ke sai na ji yake cewa Allah ya ƙara mana lafiya menene hukuncin matar da haila ta sa ta ta azumi sannan kuma sai larurar laulayin ciki ya hana ta ce wannan azumin har wani ya zo ana bukatar ta rama daga baya amma abin da babu a kanta shine a ce za ta ciyar ka fara su kura ba ta kama ta ba kusa da Allah sa ta sami lafiya sai ta rama ta biyu kuma ana bin ta azumi Mm.
na bara wancan kuma na bara guda ɗaya ɗaya haka kuma ya za ta yi wani idan dai wancan na bara wancan din da gangan ne ta ki ramawa Mm.
to yanzu za ta rama shi kuma ta yi kafara su gura shi ne ta bada mudinabi amma in ba ganganci ba ne wani dalili ne to ramawa kawai za ta yi yawa shi kuma na bara da ta wuce damar wannan ramawa kawai aka yi- ake nema ta yi Mm. Ya Allah.
to Allah ka sana akan abin da aka akan takalifanci akan ma'adini eh misali kamar a rana kamar karfe goma na samun misali eh kamar sallar azhar ta wannan ranar mm.
a lokacin yauwa za a ce wajiba ce amma sai wakacin ya yi hakanan ɗan da ba a haifa ba ma a sannan shi ma dai za a ce sallar dai wajiba a kansa amma sai fa an haife shi kuma ya balaga ya zama mukallafa yauwa a tara kai da shi duk da cewa a yanzu babu shi amma matuƙar dai ya sharaɗin a ce wato ratayar ma'anawiya ce sai in an haife shi kuma har ya zamo ya cika sharuɗan takalitu ya balaga da hankali Ehem. Ah, amma su sauran jama'a suna ganin noma wanda babu shi kawai kace wani takalifi ya hau kansa ba wani takalifi da ya hau kansa ko abin da babu shi kace da takalifi a game da shi babu Yawwa. na
a samun wata iya eh zara a takaita a kan sarari da sharaɗi da mayanki ba a ƙara su hatu da fasadi ba eh kamar usuli usuli ne ke nan a wani tsari ne na wasu daga malamai wajen koyarwa wajen kawai cewa a takaita wata magana wadda take bukatar dogon bayani to ka a ce za a kawo ta ga wanda shi yanzu ya fara koyar ilimi amma dai gaba daya usulul fiqh wa na usulul fiqh sun gama akan cewa duk wa'annan guda biyar din suna akamul war'i ne yawa akamul war'i ne da wa'annan gaba daya akwai wa'ansu in tsiraru da suke ganin kamar sai hada fasadi a iya jefa su wajen hukunci ta kalifi amma dai ba su kawo wata hujja wadda za ta gamsar ba saboda ba wajibi ne a kanka ka zo da abu ya zama ingantacce lalle lalle ba abin da yake wajibi a kanka in za ka zo da shi ka zo da shi yanda aka ce ka zo da shi ka gane akwai dan bambanci tsakani yawa akwai dan bam- a, dan bambanci a ciki saboda ta yi bacin ba daga gare ka yanzu ba eh yanzu misali wanda yake sallah rihi ta rinja shi ta fito to da Allah ne laifin ba shi da wani laifi amma dai abin da yake akwai shine sallarsa ta ɓaci ka ke da shi bai zama hukunci ta kalifi ba ko ehem bai zama hukunci ta kalifi ba hukunci ne war'i tsara yadda sallar za ta inganta shine zama tun da ka fara har ka gama alwalaka ba ta warware ba yawa da bakar da fati a daya salatu fati wa